الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau 25 ga watan rajab hijira tana da 1442 wanda ya dace da tara ga watan uku miladiya tana da 2021 za mu shiga darasi na farko a littafin tufa fasilin fi ma yuhudihi zauju sun mai kawo falak wannan fasali dama mun ce wannan babin duk a rikice-rikice ne tsakanin miji da mata ko to yau kuma wannan fasalin ya ainihin fassara shi ne cikin abin da miji ya yi wa matarsa kyauta da shi sannan shika ya biyo baya kafin a yi kwanan aure sai yake so ya kwaci wannan abin da ya aiko mata to yanzu ya hukuncin zai kasance in an zo gaban kudiya shine ya ce wa kullu ma yursiluhu zawju ila زوجته من الثياب والهلاء فإن يكن هدية سماها فلا يسوغ أخذه إياها إلا بفسخ قبل أن يبتني فإنه مستخلص ما بقي دكا وكل دكا ما أبندا يرسل الزوج مجي أيكو إلى زوجته زوا جماتسا من الثياب نتفافي والهلا دكايا أدو miji ne an yi aure kafin a yi kwanan aure kafin ta tare sai ya sai kaya ya aika wa ita matar tashi to yanzu yau sai ainihin shika ya faru tsakanin su ya sake ta ko kuma ya mutu ko ta mutu sai rikici ya faru wajen a karɓomar wannan kayan nashi to yanzu ya hukuncin yake sai mu ce eto hukuncin ya sha bamban wajen yadda ainihin lokacin da ya aiko da wani suna ya aiko wannan kayan wani lokaci zai aiko da sunan kyauta wani lokaci kuma da sunan aro wani lokaci kuma da sunan ya aiko ta lissafa a sadakinta wani lokaci kuma ya aiko kyauta ne amma da nufin ta saka mar kowanne hukuncinsa daban. Sannan kuma idan da sunan kyautan ne ma zai yi rikicin ya faru ne kafin a aini ya faru ne bayan ya sake ta kafin kwanan aure. Zai yi bayan kwanan aure ya sake ta rikici ya faru, zai yi kuma mutuwa ta yi ko mutuwa ya yi, zai yi kuma auren ɓata shi a kai. To, shi ne ya ce farko tukuna fa'in ya kun hadiyatan sammaha. idan abin da ya aika din nan dama ya ambata a matsayin kyauta ya siya ya aika mata to yanzu a nan kala ayi halin fala ya sugu akhzuhu iyaha baya halatta akhzuhu kwace wannan abin iyaha wannan abin ya kwace a hannunta bai halatta ba ko ya sake ta ne kafin kwanan aure ko bayan kwanan aure ya sake ta ko mutuwa yayi yan uwan shi suka zo neman wannan kayan ko ita ce ta mutu ba daman kwacewa tunda ai kyauta yace ya bata a matsayin matarsa inda zaka ji mun ce ya halatta ya karba illa bi faskin sai dai idan bata auren aka yi kabla an yabtaniya kafin yi kwanan aure an yi auren kafin kwanan auren ya sai kaya ya aiko mata ashe auren batacce ne ba aure a tsakanin su sun sha nono daya ko yar uwarsa ce wanda muharrama wani dalili da ya shari'a ta duba ta ga cewa wannan auren batacce ne aka bata yanzu anan fala amine fa innahu mustaklisun ma baqiya To a nan tunda auren ɓatacce ne dama aka ɓata shi mustaklisun yana da daman ya ceto ya karɓo ma bakiya abin da ya saura abin. Abin da ta yi amfani da shi wannan ba daman ƙwacewa amma duk abin da yake ƙasa yana da daman ya karɓa. Tun nan ka lura ka ca to ya za a yi kyauta sai mu ce kyauta ne amma ya bata a matsayin matarsa ne. Kuma ashe lokacin da ya bata ma ba matarsa ba ce. ko tunda ba ta aure ne ka tunda ba ta aure ne ko ba kwanan aure ba kaga lokacin da ya bata ma ba matarsa ba ce. saboda haka yanzu yana da daman ya karbo abin shi in dai abin yana nan in ma an yi amfani da wani to yana da daman mustaklisun ma bakiya ya ceto abin da ya saura wannan inda ya ambaci abin kyauta kenan wa in yakun ariyatan idan kuma ya kasance da sunan aro ya bata wa ashhada kuma ya kafa shaidu min kablu tun kafin ya bata sai dai matsalan da aka samu sirran shaidun a ɓoye aka kafa su misali an yi auren an yi auren yana so ta tare sai ta ce gaskiya mai gida ba wai tarewan ba kage yanzu a matsayina na irwa ne a ce na tare gidanka da tsohon gado ba zai kyau ba ni kuma kayana ya lalace kuɗin da muka yi na sadakin nan dama bashi ake bina na biya saboda haka yanzu abin da nake so ka yi ƙoƙari ka nema min sabon gado irin ɗan cana ɗin nan ko na dubu ɗari biyar ne ka nema min kujeru ko na dubu ɗari biyu ne kai kaza kai kaza suka yi a ɓoye ya ce to fa aro ya kira shi rumana aliman rabi ku shaida aro amma da Allah kar ku biya kowa kaga shine sirrin din kaga in an faɗa za a ji kunya shikenan sai ya kafa shaidu a sirri a matsayin aro ya bata bayan ya bata aran kafin ai kwanan aure ko bayan kwanan aure ko ya mutu ko ta mutu dai sai ya zo neman kayan shi to yanzu a nan tunda a ɓoye kafa ainihin shaidun waliyanta ba sani ba falahu ma wajada abin da ya samu shi zai ɗiba abin da ta halakar ya tafi saboda me saboda a ɓoye aka kafa shaidan in ko yana so a biya shi zahiri sai kira shaidu a zo a rubuta da lauya da komai akan cewa ba za ki taɓa komai a ciki ba za mu zo mu kwashe kayan mu amma a ɓoye ne falahu ma wajada kaga wannan inda sunan aro ne to yanzu a nan kaga a can ya ce illa bi faske yanzu a nan tunda da sunan aro ne ba zancen ɓata aure ko suna taron ko ya sake ta kafin kwanan aure ko bayan kwanan aure ko bata auren aka yi iya abin da ya samu da yana da dama ya kwashe tun da dama aro ya ce. Wannan kenan wa mudda'in irsala kai tuta sabbin mariya fa wanda kuma ya yi da'awan ya aiko mata da kaya ne sai da aka zo batun sadaki dama sadakin miliyan ɗaya ne ya biya dubu ɗari biyu shi kenan ya je kwatano ya dawo ya aiko kaya gidan bayan ya yi ko kaya sai aika dubu ɗari biyar ce cikon kuɗi aka ce wani ciko bayan dubu ɗari takwas ya ce na kayan nan da na sisiya na aiko ai duk ina nufin a lissafa a sadaki ne dan na san ba za ku samu a garin nan bane na je Dubai shine na siyo na san kuna bukata su kuma suka ce sam ai yaron da ya kada sunan kyauta ya ka musu to yanzu a nan alhalfu alaihi yanzu rantsuwa ta kama shi sai zo rantse billahi allazi la ilaha illa huwa na siya mata a cikin kudin sadakin ta ne kar waje ma kika rantsuwa ya waje ba idan ku ya rantse ka san nan abin da yasa zamu sa shi rantsuwa mu ce yana da shaida na ainihin urbi da mal gaskiya ai mutumin da ake bin shi bashi ya za a yi ku ya dauko wani abu kyauta ya bayar ka gani duk da dai an bata da sunan kyauta amma ba ku sani akwai kuɗin ku akan shi bai gama biya ba ya za a yi kuma wannan kayan zama kyauta saboda haka al'ada ya mar shaida ya hada da rantsuwa akan a kuɗin sadakin su to in ya rantse fa ba wai shikenan ba sun mala halki yaro bayan ya rantse yanzu ba ya siya mata cikin kuɗin sadaki ya tabbata ba to lahalki yaro tana da zaɓi fi sarfin cikin aniyar mar da kayan su cikin kuɗin ta take so wa fi imsakiya ko ta rike shi mina sadaki daga sadakinta yanzu ba ya ce ai ba ita ta sashi siyo ba ko tunda ba ita ta sashi siyo ba bayan ya rantse sai ya ce to haji ayaya kayan ya miki sai ta tsaya ta duba a nawa nawa ya kawo a kaza kaza ta ce to ina shawara ta buga wa ainihin kwastoman ta waya gado mai kaza kaza nan nawa ne kuɗin shi shi ya kawo mata a dubu ɗari ko ce ta ba yanzu dubu ɗari shi ne ta ce to mun ɗauki gadon ku je ruba ƙwarai kuwa in ta yadda ta ɗauka in ba ta yadda ba ta miyar mar kayan shi biya ta kuɗin ta. Shi ne fi sarfin wa fi imsaki, wa fi imsakiya. Mina sadaki tana da daman ta miyar ya biya ta kuɗin ta ko ta riƙe a maimakon sadakin nata. Fa'arifi ka san haka. Wannan kenan. Wa mudayin irsal wanda kuma ya yi da'awan ya aiko ne lissawabi dan a saka mar. An yi auren dry marriage, kafin a tare sai ya shofin ya aika mata. da ya aika yana jira yana jira yana jira ba aiko komai ba sai ya aiko ya ce shi a shiru ne aka ce me shiru ya ce ni da na aiko kai aka ce to ba matar ka bace ya ce ba ai na aiko ne dan ni ma a aiko min da abu kaza to yanzu a nan sai mu duba mu ga al'urfu shahiduhu al'urfu shedansa shi ne al'ada sai mu duba mu gani a lokacin da ya aika a matsayin shi a garin da yake a matsayinta idan miji kafin a tare ya aika wa matar shi irin wannan abin ana sakawa sai a duba al'adan gurin yanzu misali mu yanzu al'adan garin nan idan mutum yana friendship ma da yarinya azumi ya zo ba yana wata shopping ya aika ba ita kuma ta yo kayan abinci da waye waye tara abokanin shi a tana san gare ne ta da al'ada ya gudana shikenan ya aika ba ta aiko ba sai ya aika ko ta aiko wannan kayan bude ba ki ko aiko ba kayan shi kwarai ko tunda al'ada ta gudana tunda ko ina da yin al'adan su ko yanzu mu nan ko ana zaune ma a auren ai akwai abin da kanuri suke cewa dumbani ko me wanda da, da azumi ya kama za a aika dumba kuma ya ku saurara za su aiko a can boki ko ka dumba ba sai kwatan bobi ba sai ku aika wuce kayan nan ka saka ba kwarai kuwa saboda ainihin ya aika ne dama dan a saka mar Na'am.
to yanzu shahiduhu Na'am.
shaidan shi shine al'urfu al'ada Na'am.
idan al'ada ta mar shaida shikenan dole ko a saka mar ko a miyar mar da kayan shi bilar kiyabi wannan babu wani kokanto a cikin wannan Na'am.
وشرط كسوة من المهزور للزوج في العقد على المشهور وشرط كسوة شرط تفافي Na'am.
في- من المهزور yana daga abin da aka haramta lizauji ga miji fil aqdi a cikin kullin auren alal mashhuri a bisa mashhurin magana misali an yanke ma sadaki ne aka ce zaka biya sisi 24
Na'am.
kai kuma da ka buga lissafi kaga in kudin sisin nan ya sh- ya fita to fa kayan da zaka sa wajen aure da kayan da zaka je walima da kayan da zaka yi mai babu ita kuma tana sai da kaya sai ka ce to zaka biya wannan kudi amma sharadi ita za ta ma wa'annan kayayyakin za ta biya kuɗi da sharaɗin za a ma kaya kuma wannan sharaɗin fil akadi tun lokacin kullin an yi da wannan sharaɗin za ka biya wannan kuɗin ne da sharaɗin za a ma wannan kayan to wannan haramun ne saboda me saboda an haɗa ciniki da sadaki dan da yanzu in ka biya wannan kuɗin a ciki ne wai za a wari kuɗin sadaki da kuma kuɗin kayan da za a ma kaga an haɗa abu biyu a cikin kulli ɗaya bai halatta ba Na'am.
yawwa shine yace fil aqdi amma fa kullin auren amma idan bayan ka gama biyan sadaki kai komai ne take magana yaushe za ta tare kace wallahi yanzu ni so nake dan gratuity nan nawa da zai fito ina so dan zan yi hidiman kaya da me tace karka damu duk zan ma kaga wannan isani ta ma wannan ba komai amma kullin auren a cikin sadaki ayi wannan maganar shine ainihin minan mazuri yana daga abin da aka haramta